بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, sha hudu ga watan jimadal ula, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu, daidai da ashirin da biyar ga watan Maci. shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abbal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرهيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري malam ya fara mai da martani kai tsaye don gani da maganganun da wannan marubuci ɗan shi'a yayi yake sukan sahabban annabi a inda gaban raddi na gaba da za mu tashi malam ya ce za'amul mu'allif riyawar da wannan marubuci yayi ku kiyaye malam ya ce riyawa duk abin da aka ce riyawa ce kai to wannan ya fi bayuwa da karkatuwa zuwa ga abin da ba tabbas ba abin da ya fi kama da ƙarya shi ne ce riya wanda ya yi an naktilafa sahaba cewa saɓanin da sahabbai suka yi huwallazi harrama harrama al'ummata la'isma shi ya haramta ma al'umma samun kariya wa'adda ila tafarruƙiha kuma shi ya kai al'umma suka rarrabu suka karkasu wata mazuƙiha da kuma wargajewa da cuɗewa da al'umma suka samu kansa ciki Mala ya ce wa raddu alaihi da kuma maida mai da martani. Irin wannan magana ne kake jin waɗanda ba su ƙware game da ilimi da ina ke ɗaukan ilimi ba, kana zama da su sai su ɗauko irin wannan maganan sai su faɗa. Suwa tunaninsu sun je sun karanta ta ne an rubuta, da yake na farko ba su san malamai ba, kuma ba san a wani littafi ake ɗaukan ilimi ba. sannan kuma ba su san illolin da karanta abu ba tare da jagorancin malami yake kaiwa ba sai ka ji mutum yana cewa duk waɗannan fitintunin da suka faru su ne suka haifar da fitintunin da suka afku zamanin sahabbai ai saboda ba a yi kaza da ya dace ba kawan kaji sai kai dariya sai ka ce don Allah jin musulmi wanda yake da awon ahalus suna yana goyon bayan 'yan shi'a ma zagin sahabbai wannan kalmansu ce keke da keke kuma ga 'yar uwarta kuma za mu zo kan wancan ɗin ma saboda ba wani malami ƙwararre wanda ya jagorance su a kan shiga irin waɗannan abubuwa wanda zai tace tantance musu kaza daidai ne ko kaza ba daidai ba ne shin da dai malaminsu na baya karantar da su yadda za su iya haɗa baƙi su karanta to wai ɗauka suke wannan ma ya ba su ikon duk abin da suka so to kuma su iya binciken shi ba tare da jagoranci ba wannan ɓata zai kai mutane ku dai ji irin maganar da yake faɗi wai saɓanin da sahabbai suka samu wannan shi ya haifarwa al'umma na yau ba su samu kariya na haɗuwan kai da zaman lafiya da tafiya tare ba al'umma suka rarrabu suka kacaccalu ƙwale ce to kuma ga raddin da za a yi mai ƙwalil mu'allif wannan magana da wannan marubuci ya yi ta ne a shafi na 89 zuwa shafi na 90 a dai cikin littafin sun mahata daitu ya ce wani mushkilin asasi ya ce asalin matsalan da aka samu tun daga tushe fi kulli dalika a duk waɗannan abubuwa huwa sahaba ba kowa suka jawo shi ba sai sahabbai wannan fitinan sahabbai suka ja ta jama duk mutumin da bai martaba magabata na ƙware bayan da za a yi ya martaba magabatan da yake raye da su wai a ce alwal mushkilul asasi fi kulli zalika huwa sahaba duk wani abu na asha to ya sahabbai suka jawo shi fahimul ladina ikhtalafu wai su sahabban nan su ne suke sabani fi an yaktuba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika alkitab banda sabanin da suka yi da annabi ya nufin rubuta musu wancan littafin wanda za mu zo mu ji me ya faru ne kuma menene annabi ya nufin zai rubutar kuma zuwa game shi wannan marubuci yake ishara kai wannan saɓani da suka yi na abin da aka nufa a rubuta masu to wai shi ne ya haifar da duk abin da ya faru a yau na saɓani da rashin tabbatuwa akan hanya na tabbas alladhi ya asimuhum min ad-dalal wanda wannan rubutu na annabi wai shine zai kare su daga bata ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama waqtilafuhum haza sabanin da suka samu a gaban annabi dangane da wannan rubutun da aka ce annabi ya so yayi huwa alladhi harrama al-ummata al-islamiyya wannan shine wani abin da ya haramta ma al'umman musulunci fi hazihil fadila suka samun falalan haɗuwa waje ɗaya da samun ƙarfafuwa da tabbatuwa waramaha fi dalalati kuma wannan saɓanin da sabai suka yi har aka gaza samun wancan rubutu na annabi to shi ya jefa al'umma cikin bata hattan kasamat har aka waye gari al'umma sun karkasu, wata farraƙat sirrar rabu, wata naza'at kuma sun yi jayayya, wa fashilat sai suka watsi wa zahabadin rihuha sai kuma ƙarfin al'umman sai ɗaiɗaici. Kalli irin waɗannan kalmomi ya ɗiba yake watsa ma zaɓaɓɓun bayan Allah. bayan Allah na ƙwarai na dama ga annabi, ya ce, Duk wancan saɓani nasu ya haifar da wannan. Wahumun ladina talafu fil khilafa, kuma su ne suke saɓani dangane da waye zai zama khalifa. Fatawazza'o baina hizbin hakimin wa hizbin mu'aribin suka kasu kinga. suka goyi bayan tawagan wanda yake shine sarki jagora wanda yake da haƙƙi wasunsu kuma suka ja tunga suka mara ma ƙungiya na wanda yake jayayya na bai yadda a tafi a bisa abin da ake tafiya a kan shi ba wasabbaba zalika takhallufal umma wannan ya sabbaba ma al'umma ci baya wani ƙisamaha kuma al'umma suka karkasu ila shi'ati Ali, cewa akwai shi'ar Ali, wa shi'ati ma'awuya da kuma shi'ar ma'awuya ma'anan shi'a ƙungiya, aka fitar da magoya bayan Aliyu da kuma magoya bayan ma'awuya. Wai duwancan saɓani na farkon, shi ya kai ga saɓani a bayan rasuwan Sayyidina Uthman, al'umma wai suka karkasu. wasu na goyon bayan aliyu wasu kuma na goyon bayan mu'awiya wa humul ladhina ikhtalafu fi tafsiri kitabillah wai kuma saɓanin da aka sassamu na fassara wajen tafsirin alkur'ani haka ya ɗibi wannan ruwan ƙazanta na zargi ya watsa masa habbai wai cewa su ne ma dai suka haifar da saɓani wajen tafsiri wa a haditha rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su ne suka haifar da saɓani wajen fassaran hadisan annabi wa kanatil mazahibu wal firaqu wal milalu wan nihalu wannan shi ya haifar da aka samu mazhabobi da ƙungiyoyi da addinai da ra'ayoyi da fahimtoci masu karo da juna wa nash'ad min zalikal madarisul kalamiyya kuma wannan ya haifar da makarantoci iri-iri inda ake karantar da ilmul kalam wal fikriya al mukhtalifa da kuma tunane-tunane iri-iri waɗanda suka ci karo da tunanin musulunci. Wa barazat falsafatul mutanawwi'a sakamakon wannan aka samu falsafa iri-iri ya shigo ma al'umma. Malam ya ce, Amlat ha dawafi'u siyasiyatun mahada, wanda siyasa tsantsan siyasa wanda ta faru a wancan lokacin duk ita ta taka rawar samar da waɗannan abubuwa tattasilo bi tsumuhatin haimanati alal saldati wal hukum wanda wannan abin da ya faru sai ya sadu zuwa ga abin da ya shafi shugabanci da jagorancin al'umma al'umma sai suka tafi suka zama a cikin fauda ba a bisa tsari tabbatacce ba. Falmuslimuna har ila yau ba shi ke ta maganin shi, yana zargin sahabbai da duk wani abin da ya fare cewa su ne suka haifar da shi. Su musulmi lam yaktasimu ba su rabu ba, wa lam yaktalifu ba su yi saɓani ga komi ba fi shay'in akan komi laular sahaba, ba don sahabbai ba. wa kullu khilafin nasha'a duk wani saɓani da ga ya faru yan sha'u ya faru ne inna ma ya uri ilaktilafihim fi sahaba yana koma zuwa ga asalin wancan saɓani ne da ya faru a cikin sahabbai kun ji maganganun da ya faɗi yanzu a cikin wannan magana akwai girmama sahabbai a cikinta akwai ganin mutuncin sahabbai yanzu wanda yake girmama annabi yake ganin mutuncin annabi zai karkatar da irin wannan zargi ga almajiran farko na manzan Allah? Yanzu wannan ya raga ma annabi da ragayya ta mutunci, da ya faɗi irin waɗannan maganganun, wai duk wannan bala'in da ya samu al'umma na rarrabuwa na karkasuwa na ci baya, wai sabai suka haifar da shi. Ya manta sahabban nan a zamaninsu, sanda annabi ya rasu. annabi ya gadar ma sahabbai fitina na annabawan ƙarya dan annabi yana raye musailama ya fito yake jayayya da annabi ya ja tun ga ya ɗibi mutane kusan dubunnan ɗaruruwa wanda da musulmi ne suna tare da annabi ya keta sahun annabi ya ware su gefe waɗannan magoya bayan shi ne ita rubuto wasiku iri-iri na tsiwa zuwa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama a ƙarshen rayuwar shi wannan abin ya faru. Ga fitina na annabiyar ƙarya saja, ga fitina na ansi, aswadul ansi, duk waɗannan fitintunu ne wanda annabi ya bar su. Ga waɗannan da suka shigo addini annabi bai gama tarbiyyarsu ba ya rasu, wanda Allah ya ce, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ga kuma isharar da alkur'ani ya yi cewa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin duk wanda ya ja da baya bar addini Allah zai kawo su yasa in kun fahimci Qur'ani ko in kuna tafi sai wani ya zuke ku rabu da shi ku ci gaba in aikin Allah kuke fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin in ko ba aikin Allah kuke ba duka Allah zai kwantsame ku kun gano wannan da kyau ku annabi ya rasu ya bar waɗannan abubuwa a zamanin sayyidina abubakar cikin shekara biyu sai da ya daidaita waɗannan abubuwa ba sauran wani annabin ƙarya waɗancan da annabi ya rasu ba ya tarbiyyansu ba aka dawo da su aka yi tarbiyyansu wamin man haulaha da aka ce akwai munafiƙai maradu alan nifa kewaye da madina sai da na abubakar sai da ya daidaita al'amarinsa a cikin shekara biyu aka ɗinke duk wata ɓaraka ta cikin gida sahabbai suka iya tura sojoji aka je misra aka je sham aka tafi aka tafi har kufa har basara har iran har duk inda musulunci yake a yau a zamanin sayyidina umar aka wannan aiki a zamanin sayyidina uthman aka ƙara fada da gwamnatin musulunci aka tsara gudanar da yadda gwamnati zai kasance wai wannan mutumin ya zai ce wai sahabbai sun ja musulunci ci baya wai sahabbai su suka haifar da sabanin da duk wani rikita rikita da musulmi suke ciki a yau amma a zamaninsa suka iya karya duk wata daula da duk wata gwamnati da duk wani shugaba da annabi ya taɓa rubuta mu wasiƙa cewa ya zo ya musulunta bai musulunta ba sai da suka je da daula ƙarfafaffiya suka rusa ta suka tabbatar da musulunci zalla za a yi wai duk wannan sahabbai ba su iya ba wai su ne ci baya to tambaya a nan a daular da suka kafa ta iran me suka yi a yanzu ɗaya bisa miliyan ɗari na wanda sabai suka yi a zamaninsu wannan fana haska kama ku ne ku iya maida masu da martani kafin mu ji abin da malam ya faɗa waɗanda ake cewa su suka haifar mu musulmi ci baya a zamaninsu ba kun ga abin da suka yi mu ƙauƙis na misira da annabi ya aika mai da wasiƙa ya ce shi ba zai musulunta ba amma ga baiwa da 'yan suturu da alfadara a kai mu annabi a zamanin umar sai da aka ansa gwamnatin aka naɗa musulmi shine shugaban gwamnatin sarki kisra sarkin ƙasan iran da suke zagin sabai yanzu ya yaga wasikar annabi saboda raini ga manzon Allah sarkin garinsu waɗannan da suke bin addinin waɗanda suka yaga wasikan annabi sai da umar ya tura sojoji aka je aka kashe wutan da suke bauta ma aka musulantar da su ko don dole a zamanin khalifancin sayyidina umar ya tura sojoji sai da aka kwace masallacin baitul makadisi a hannun yahudawa da kiristoci har sai da umar ya koma ga Allah Usman ya koma ga Allah gaba ɗaya wannan baitul makadis da wannan yankin gaba ɗaya na hannun musulmi ne sai da aka waye gari a zamanin sahabbai ba wata gwamnatin da ke motsi kaf in ba gwamnatin la ilaha illallah ba wa amma yanzu yana rubuta waɗannan abubuwa akan waɗannan sahabbai wanda tarihi ya haddace waɗannan abubuwa wanda kowa ya tabbatar da cewa sun rayu rayuwa ta mutunci rayuwa ta biyayya ga annabi rayuwa ta ya za a haɓaka addini ba neman mulki da neman tara abun duniya da a ji labarinmu mun samu matsayi ba ba wannan suka rayu akan shi ba a zo ana cewa duk wani saɓani da duk wani ci baya da duk wani tasgaro da duk wani fitina wai bai ma faru ba sai zamanin sahabbai wai su suka ja amma a zamanin su duk wani kafiri sun kwantar da shi an waye gari ba ka jin motsin kowa sai motsin darin la ilaha illallah jama'a kun gano ko malam ma bai mai martani ba iyakan nan an fahimci cewa wannan mara mutunci ne kuma an fahimci ƙarya yake yi inda suna da saɓani a tsakaninsu jama'a zai yi wancan aikin? Zai yi? Allah ya kiyaye. Ƙultu, Doktor ya ce, Ƙauluhu, maganar da Tijjani Assamawi ya ce, Fahimun ladina talafu, wai duk wannan fitinan da ke faruwa ta faru ne sakamakon saɓanin da sahabbai suka yi في أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكتاب da annabi ya nufin rubuta musu wancan wasiƙa ba ka yi faɗi ba? allazi ya asimuhum min dalala wanda wancan rubutun shi zai kare su daga bata ila qiyamis sa'a ba ka tijani a sama ya faɗi mun karanta a sama ba wai wannan rubutun da annabi zai shi zai kiyaye mutane daga kowane irin saɓani duk wata irin fitina har zuwa tashin alkiyama wa anna hadha al-ikhtilaf huwa alladhi harrama al-umma tijani as-samawi yace wannan sabani shi ya haramta ma al-umma min hazil fadila ba samu wannan falalar ba to sai malam zai mashi adalci sai ce yishiru bidhalika ila ma rawahu shaykhani yana nuni ne zuwa ga abin da Bukhari da Muslim suka ruwaito min hadis bin Abbas radiyallahu anhuma a hadisin Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya kara masa yarda yace lamma shtadda bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waj'uhu yayin da rashin lafiyan annabi ya mai tsanani kala sai yake cewa ituni bi kitabin ku zo man da abun rubutu aktubu lakum kitaban wanda zan rubuta muku wani littafin da la tadillu ba'adahu ba za ku ɓata ba a bayan shi Ƙala Umar, sai Umar ya ce, Innan nabiya sallallahu Alaihi wa Alihi sallama galaba hulwaja'u, jama'a rashin lafiya yi ma'annaba tsanani, wa inda na kitabun lahi hasbuna, littafin Allah yana wajen mu ya ishe mu zai kiyaye ba za mu bata ba. Kun gano wannan da kyau ku? Wanda malamai sun kasu suka ce, kaɗai abin da annabi zai rubuta shine bayan na rasu abubakar ne khalifa. kun gano wannan da kyau ko to da annabi bai rubuta wannan ba sai yayi a aikace in lokacin sallah yayi sanda bai da lafiya sai ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku ce ma Abubakar ya mutane sallah a musulunci jagoran sallah shine shugaban al'umma a gargajiya ne liman daban sannan kuma sarki daban amma a musulunci liman shi ne shugaban al'umma baki ɗaya. Ina ba ta mun gano wannan. To, annabi bai da lafiya sai ya ce, ku umarci abubakar ya mutane sallah. Sai suka ce, abin da ya nufin rubutawan shi ne ya koma yanayi a magance a kuma aikace. To, shi ne sai ya ce, wa kathuran lagatu sai hayaniya yi yawa, wani suna cewa a kawo suna ce, a gaskiya ne a tashi a ba annabi waje, saboda rashin lafiya na mai tsanani ƙala sai annabi ce komo anni ku tashi ku ban waje layan bage indi attanazu'u yace bai dace a zauna kusa da ni ana irin wannan jayayyan ba ku tashi ku ban waje wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabul ilmi a babin da ke bayani akan kitabatul ilm fatawul bari juz'in farko shafi na 208 a lamba hadisi na 114 muslim ya fitar da shi a kitabul wasiya babu tarkil wasiya liman laysa lahu shay'un yusifihi a juz'i na uku shafi lamba hadisi na 1259 wannan hadisin mu ne malaman mu suka rodo cikin bukhari da muslim za a faɗi me ma'anar shi to wannan hadisi yake ishara cewa ba dan da suke sabani ba da an rubuta musu wai da wannan rubutun ne sai ka ce wata laya wai zai kare al'umma wai daga dukkanin sabani bayan annabi yana raye ya ce sai al'umma sun karkasu gida saba'in da uku, Yahudu sun kasu gida saba'in da biyu, Nasara sun kasu gida saba'in da ɗaya, annabi ya faɗi wannan maganin ko bai faɗi ba, amma wai ya ce wai rubutun ne zai hana su wancan karkasuwan bayan ya ce sai sun yi, kuma a hadisi ya ce manya ishminkum fasayarak tilafan kasira duk wanda ya raye daga cikin sai ya ga saɓani mai yawa sai ce alaikum bi sunnati. jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa tun a baya mala yace wannan marubuci tijjani as-samawi ba karamin takadarin jahili bane yanzu duk waɗannan hadisan bai san su ba saboda ya rufe idan shi zai ci mutuncin sabon manzon Allah wai sai makale akan wannan hadisin malam zai zo ya bayyana mana me ma'anan hadisin wa qad zakarahu ar-rafidi bi nafsihi fi mawdi'in akhar malai ce wannan dan shi'an ya kawo wannan hadisin da wannan lafazin a wani waje sai a ti ƙariban nan gaba kaɗan zai zo mustadillan bihi yana mai kafa hujja da shi ala ta'anihi fi sahaba yana mai sukan sahabbai walidha mala ya ce to da ajilin radda alaihi fi zalika zan ɗan gabatar da raddi ɗan ƙwarya-ƙwarya a kan shi wa tauhihil hadith ila mawtinihi alladhi dhakarahu fihi sannan kuma mu kicibir da shi a inda zai je kawo hadisin a can gaba amma wa aktasir al'ana fi raddi ala shubhati allati atharaha anan zan dan takaita ne mai raddi dangane da shubuhan da ya kawo huna kadai wa huwa za'amahu an ikhtilafahum haza cewa saɓanin da sahabbai suka yi cewa kawo takaddan ko a kawo ko kar a kawo huwa alladhi harrama al-ummata al-islamiyya min al-isma wannan shi ya hana al'umman musulmi daga kariya wara ma hafiz dalala kuma ya kai ta zuwa ga bata wata farruki da rarrabuwa ila qiyamis sa'a wannan kaɗai za a yi maraddi sauran bayanin malai ya ce za mu yi kicibir da shi a can ina fata mun gano wannan da kyau amma ina ganin ko nan malai ya bar mu mu ma mun ja daga da shi ai cikin irin abubuwan da muka riga mu gabatar wal jawabu an haza mala ya ce ansa akan haka kila kana zaune ko kina zaune wasu yan shiya za su iya kawo ku wannan to bari ku ji ansa ku kiyaye wannan ga raddi zaunannen raddi ko muna shirye da duk abin da ba za su faɗi ko mun gano wannan da kyau ko za a bayyana menene gaskiya dan dama zuwa suke suna amfani da kwakwalwa da hankali kun bayyance wannan da kyau ko wai waje a nuna mutane kaza a nuna mutane kaza su daina ma bata ma kansu lokaci suna turo wakili wai ya ji musu gashi na kasa da za a kai su ji ma original copy ko kun gano wannan da kyau ko shi wakili ya wale hutar da kai ya je ya bacci kun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace inna qawluhu haza batilun fale ce wannan maganan banza ne ya faɗi wa huwa ya'ani anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nufin annabi da kanshi kada ta raga tabliga ummatihi ya yi watsi da isar da saƙo ga al'umma ma fihi ismata haminar dalal abin da zai kare al'umma daga ɓata? Jima kun fahimci wannan? Maganan banza yake faɗi yanzu yana son ya zargi manzan Allah kenan? Cewa ga abin da zai kare al'umma daga ɓata, annabi ya bar wannan bai isar ma al'umma abin da zai tsare al'umman shi daga ɓata ba? Walam yablog shar'ar rabbihi kuma bai isar da shari'ar Ubangijin shi ba, limujarrad ikhtilafi ashabihi indahu kawai dan sahabbai sun yi sabani a wajen shi da aka kwamsa badar manzon Allah ya boye wani abu bai faɗi ba da aka ja tunga a Uhudu da Ahzab yanzu waɗancan yaƙe-yaƙen bai hana annabi isar da saƙon Allah ba sai saɓanin batan baki annabi bai isar da saƙon Allah ba hatta mata ala zalika a bisa riyawan wannan ƙazamin ɗan shi'ar wai har annabi ya rasu wai akan haka ga saƙon Allah bai isar da saƙon da zai kiyaye al'umma daga haɗari ba? wa annahu bi haza mukhalifun li amrin rabbihi in ya tabbata annabi ya haka to kenan ya tabbata annabi ya saba ma umarnin ubangijin shi fi qaulihi inda yake cewa ya ayyuhar rasul Allah ya ce ya kai wannan annabi ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da duk saƙon da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam tafa'al in baka yi ba to fama ballagta risalatahu to duk saƙon ma na baya baka isar ba wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kiyaye ka daga mutane kakka ji tsoro ko shayi ko tamkai kowa kai ya firgita ka ka isar da saƙo kaɗai yanzu wannan ayan an saukar ma annabi ita aya ta 67 cikin sotul ma'ida an ce isar da sako kawai jayayya ya hana annabi isar da sako jama'a kuna fahimtar wannan yanzu wannan takadarin dan shi'an annabi yake zargi ko sahabbai eh annabi yake son ya zaga amma sai ga wace kuka ce gajeruwa mai saukin hawa sai ya makata da su sune sahabbai ina fatan mun gane in dai har jayayya wai ya hana annabi isar da sakon da zai samar ma al'umma isma ya bar al'umma a cikin bata da fagamniya kun gano wannan da kyau ko to bai isar da sakon Allah ba cin da an ce wancan sakon na waye na Allah ne kuma sannan zaka zo zaka ji suka ce ai abin da annabi zai rubuta wai aliyu shine khalifa tambaya anan to wancan maganan da aka ce tun a gadir ya tara dubun dubatan mutane ya gaya musu ƙarya ce ashe inda wancan maganda sai ya ce to abin nan da na gaya muku a gadir to ku kuma da sanda annabi bai da lafiya sai ya ce ali je kai mutane sallah amma ko so ɗaya bai taɓa gabatar da sayyidina ali ba mun gano wannan da ke ko tun da annabi yake raye hayyar su sayyidina ali bai taɓa zama a kujeran annabi ya jagoranci sallah ba ba a taɓa yi ba in kuma an taɓa kawo da isnadi tabbatacce lokaci ya ƙure za mu saurara a nan wasu ba na kallahu mabiyan da ka shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum